shirwalwi ya ce asma'uhu sallallahu alaihi wasallam sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kausi wannan baji zai ambaci sunayen manzo Allah wato abin da ya sa ware mai manzon Allah na da sunaye da yawa dukkan su yawan sunayen na karanta daraja da daukakar manzon Allah kuma abin da ake cewa kasartul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan abu ya zama mai sunaye da yawa yana nuna daukakar darajarsa ana ce da shi kaza ana ce da shi kaza ana ce da shi kaza ana ce da shi kaza to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan sunaye don haka duka yawan sunayen nan yana nuni ne zuwa ga daukakar darajar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala asma'ihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalamu dangane da sunayen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace ana muhammadun wa ana ahmadu وأنا الماهي الذي يمهو الله به الكفرى وأنا الهاجر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الآقب الذي ليس بعدي نبي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنا محمد نيني محمد معنى سونانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من دي أبدا أما أنا محمد يأتي وأنا أحمد sunana ne Ahmadu menene Ahmadu wanda ya fi kowa godewa Allah Ahmadun nasi li rabbih wanda ya fi kowa godewa Allah wa ana al-mahi daga cikin sunana ni ne mahi manzo Allah bai bari wani malami ko wani ya fassara menene ma'anar mahi ba manzo Allah sai ya ce allazi yamhullahu bil kufra ni ne ma shi wanda Allah yake shafe kafirci biya da aikoni biya da ta'alluki da ni wa anil hashiru ni ne mai taro allazi yuhshiru an-nas ala qadami wannan da za a tara mutane gaba gare ni ranar tashi alkiyama shine al-hashiru wanda za a yi wa taron tashin alkiyama shi kan shi taron tashin alkiyama abinda yake nunawa girma da darajar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin idan an hisabi ne rajja mutum ya mutu an rufe fayil ɗinsa duk abin da ya aikata yana nan rubuce ya yi kaza na lada an rubuta masa ya yi kaza na zunubi an rubuta masa ana nan ana rubutawa ka san in kwamfuta ce tana tana daukar lissafi da ka kai karshe ka ka latsa wani wuri a ce total to duk abin da aka ce lissafi wannan fa ko shekara nawa ne to total ne zai to result ne zai hito result ne zai hito to wannan a a fagen duniya kenan a fagen mahalukatu kenan tana a fagen hali don haka in in maganar lissafi ne rajin mutum ya mutu ana lissafin ayyukan da ya aikata ran nan hisabi shi ya tsaye amma Allah ta'ala bai shirya haka ba saboda ya nuna girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tashi an yi taro an taru tsayuwa ta yi tsayuwa sannan a nemi ceto a nemi ceto a wajen dukkan annabawa kira da abincin Allah ta fata gare su daga ƙarshe ba za a sami ceton ba sai a wajen sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to kaga anan wato shine hashiru wa ana al-aqibu allazi laysa ba'di nabiyyun ni ne al-aqibu menene aqibu ni ne wanda ba annabi bayan sa wanda tunda Allah ya aiko ni an rufe aiko kowane annabi ba wani annabi da za a aiko an kare an kare ana aiko su ana aiko su ana aiko su har sai da aka kare sai aka aiko su na rasulullah sallallahu alaihi sai ya rufe kofar gaban gida wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ana al-muqaffa ni ne muqaffa abun zabi wa abin biyarwa karshen annaba shi ne muqaffa eh waqaffaina da alqur'ani ke cewa mun biyar da annabi isa eh a ba manzanni shine muqaffa annabin da aka biyar ƙarshen annabawa shine muka fa wani biyu tauba ni ne annabin tuba wa nabiyyur rahma kuma ni ne annabin rahma nabiyyur tauba annabin tuba shine wanda duk kafircin ne kafirci in yi radde karfi kalma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wajen wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dukkan kafircin da yayi an yafe mashi al-islam yajibu ma qablahu al-islam yajibu ma qablahu musulunci ya yi duk abin da ke bayan sa manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shine nabiyyu tauba wa fi sahih muslimin ya zo a cikin sahih muslim wa nabiyyul malhama maimakon nabiyyur rahma sai ce wa nabiyyur malhama ni ne annabin girkin daga yaki kenan wanda Allah ya aiko cewa ka tashi kai yaki jahidil kuffara wal munafiqina wa guluz alaihim wa sammahu Allah Allah tabaraka wa ta'ala ambaci manzo Allah fi kitabihi a cikin littafin shi bashiran mai bishara wa nadiran mai bishara da gidan aljanna ga mu'minai wa nadiran mai gargadi da gidan wuta ga kafirai wa sirajan kuma ya ambace shi sirajan fitila ma'anan abin da ake nufi da bashiru mai bishara saboda Allah tabaraka wata'ala ya girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da watan bishara ita bushara ba mai yin ta sai mai kaunarka ba mai ma bushara sai mai sonka kai ai Allah ya tanadi gidan aljanna ga duk wanda suka bi shi Allah ya tanadi kaza ya tanadi kaza ya tanadi kaza ga wanda suka bi shi wa ridwanu min Allah akbar Allah ya tanadi yaddarsa duka dai wannan mai son kake maka bishara don haka a cikin bisharar da manzo Allah sallallahu ke yi to akwai kauna da soyayya ce sannan naziran mai gargadi a cikin watan gargadi akwai soyayya shi ma a ciki domin wanda ke son kake cewa wane ka yi hattara hanyar nan da kake bi ko hanyar nan da na ga za ka bi tana da matsala fa tana da matsala fa akwai matsala fa to in ba wanda bai son ka samu matsala ba ba wanda zai gargade ka to da haka a cikin gargadi sifan nizara na gargadi na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai shi ma watan soyayya a ciki haka malamai suka fitar da wannan haƙiƙoƙi guda biyu a cikin bishara da nidara Allah ya ambaci manzo Allah bashiru kuma ya ambaci manzo Allah nadiru wa sirajan kuma ya ambace shi fitila muniran mai haskakawa ma'anan siraju fitila aka ce manzon Allah da ake cewa wane rana manzo Allah da ake cewa wane wata daren goma sha hudu kuma an ce fitila aka ce kowane tashbihi na da huskashi kowane tashbihi na da huskashi kamanta manzo Allah ko ambatan manzo Allah da siraju ta fuskar istimdadi ne ta fuskar istimdadi ne eh ta fuskar madadi wannan bayani ma da ya ja mana shi a wannan fage Allah ya kara masa lafiya amin ya ce watan shi ambaton manzon Allah firaji saboda istimdadi duk halittar Allah na istimdadi da hasken manzon Allah ma'ana istimdadi neman da neman da duwa da hasken manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke yi kamar misali sai na buga mana misali sai ce kamar yanzu fitila ce yace in aka kawo fitila daya sai a kunna fitila dubu daga wannan ɗaya kuma ba ta rage wannan ɗaya ba. To manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana ma halitta istimdadi ba tare da girmansa da darajarsa da hakkansa ya ragu ba. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. To kaji fuska ambaton manzo Allah siraju mai haskakawa watan fitila ce munira mai haskakawa. Wa ra'ufar rahima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ufan mai tsananin tausayi ne ga halitta Allah mai tsananin shiddatur rahmati shine ra'afat shiddatur rahma tsananin tausayi sai kai a ce da shi ra'afat ra'uhu mai tsananin tausayi rahiman kuma mai tsananin jin kai alaihi salatu wassalam waɗannan ba sunayen Allah ne ra'ufu rahimu da sunan Allah ne amma ya kira manzo Allah ra'ufu ya kira shi rahimu salawatullahi wa salamuhu alaihi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم kaga Allah ce manzo Allah ar-Rauf ya ce manzo Allah ar-Rahim kuma tare da Allah shine ar-Rauf shine ar-Rahim ya ara manzo Allah wadannan sunaye guda biyu kuma wannan ambaton manzo Allah fa da ar-Rauf da ar-Rahim da sunaye sama da wuri saba'in ko suna saba'in in ji imamu suyudi a cikin alkasa'isul kubra imamu alqadi iyal a cikin ashifa ya shi kuma talatin ya yi istinbadi ya yi istinbadin suna talatin sunayen Allah ne ta amma ya ambaci manzan Allah da su don girmamawa da manzan Allah kuma fa yana nan abdullahi wa rasuluhu ba bakin tare Allah ba wai ka azaci cewa an ambaci manzo Allah ar-Ra'ufu ar-Rahim abokin tare Allah ne subhanallah Allah subhanahu wata'ala wahdahu yake la sharika lahu bai da abokin tarayya manzon Allah bawan sa ne manzon sa ne masoyin sa ne sallallahu alaihi wasallam wa rahmatan lil alamin kuma ya ambaci manzon Allah rahma ga talikai manzon Allah rahama ga talikai ne da aka yi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba sai dan ka zama rahma ga talikai malan talikai duk abin da ba Allah ba annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi sallam rahma ne ga wannan abin komi ne ne shine rahmatan lil alamin wa muhammadan Allah ambaci manzo Allah Muhammadan a cikin alqur'ani nan ka ji sunayensa kenan a hadisi to nan yace sammahu Allah in ka ji yace sammahu Allah ka ji cikin alqur'ani ko a taura ko a linjila duk shi ne yake nufi da haka Allah ta'ala ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yace Muhammadur Rasulullahi Muhammadur Rasulullah والذين ما هو شدة على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا حيزوا كرش الآية الله تبارك وتعالى ونريد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ونوريتي أما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والذي نزل على محمد هو الحق كاغا وري هدو يا أم بشمل الله صلى الله عليه وسلم ده محمد محمد صلوات الله وسلامه عليه amma fa babu nidadi ba kira ya Muhammadu Allah bai yi haka ba kuma bawan sani duk yadda zai kira manzon Allah ba wanda ya sai ce ma Allah dan mi domin manzon Allah bawan Allah ne manzon Allah bawan Allah ne amma domin Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana ya karantar da mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu san mu'amala da manzon Allah to bari abin ya faro daga fadar Ubangiji, daga fadar Ubangiji, shi Allah subhanahu wa ta'ala mu ga yadda yake mu'amala da manzan Allah sai kowa ɗaukan ku. In dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne shugaba, shi ne kuma Ubangijin Sayyidina Rasulullah sallam amma dai kiran shi da ya Muhammadu, to ba mu da ikon kiran manzan Allah haka. ذاك إن ذا كرام الله يا رسول الله يا نبي الله هكا الله كرام الله أما يكراج يديك كرام النبا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يوسف أعرض عن هذا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا موسى آآ آآ يا موسى إني استفيدك على الناس برسالاتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ko wani annabi fa sai Allah ya ce ya wani ya wani ya wani amma baya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kakab alqur'ani ba inda zaka ga haka sai dai ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil haka dai haka dai Allah ke kira manzo Allah amma ba ya kira sunansa da nida'i ya kira sunansa Allah bai taba haka ba domin in ya kafa doka da mu kiyaye da na ya ya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba abikum ba kada ku kira manzo Allah ya rede ku bai kira junan ku Allah ma bai kira shi haka ba balle wani ya kira shi haka Allah ya ce ko kusa kada a kira manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka Allah ta'ala ya kira inda ma ya kira shi din ba kira bane inda ma ambace shi alqur'ani ba kira bane ko malamai suka ce maza maza zaka ji da an ambace sunan sai mukami Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga mukami kenan wama Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والذي نزل على محمد كان شي fara ma aka yi da mukamin aka fara to saboda haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na daban ne yace wa ahmadu Allah ya kira shi ahmadu a cikin alqur'ani wa mubashiran da rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad ina mai bushara in ji annabi isa da wani babban manzo da zai zo baya na sunansa ahmadu wa daha allah ya ambace shi daha a cikin alkur'ani wata sura ma su kutum ya fara da wannan suna na maza allah yace daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa aka ce ma'ana daha suna manzo Allah ne guda biyu aka yi istiqaqin taha daga gare su aka ce dahiru hadi dahiru hadi dahiru farkon sunan dahiru da musu hannun nan da farkon sunan hadi sai aka hada sai aka tashi wani suna sabo shine daha shine ma'ana aka ce daha dahirul kalbi ya mai tsarkin zuciya shi ne mai natsaha yasin hakanan yasin sunan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunansa yasin kuma ya zo a cikin alqur'ani yasin wal qur'ani hakim innaka lamin al mursalin da Allah ta'ala zai yi watan tabbatar da risalar manzo Allah ta sanar sai da yake yasin wasu da ce rantsuwa ce Allah ke yi da sunan manzon Allah yace yasin yasin wasu da ce ma'anar yasin ya sayyidan nas ya shugaban mutane shine ma'anar sayyidan nas ya shugaban mutane sannan Allah ta'ala sai da ya rantsa ce ياسين والقرآن الحكيم نكل من المرسلين نادلن إلى رنطوان القرآن من حكمة حقيقة رسول الله كان شكين من ذنين الله ومزملا الله أمشي من الله مزملا ميل اللبع دبرغو ومدكترا يا ميل اللبع دبرغو وعبد الله الله أمشي من الله عبد الله باوان الله bawan Allah lamma kama abdullahi lamma kama abdullahi shi ne manan abdullahi don haka ya zo a cikin ƙur'ani abdullahi ya zo abdu abduhu abduhu abduhu bi abdihi bi abdihi cikin alƙur'ani ya ce subhanallazi asra bi abdihi ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا inna huwa samiul basir kaga Allah ta'ala ya ambaci manzon Allah Abdullahi wani wuri yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira kaga nan ma ya kira manzon Allah Abdullahi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga nan ma Allah ya kira manzon Allah Abdullahi to wa annahu lamma qama Abdullahi sammahu ya ambaci manzon Allah Abdullahi bawan Allah yan uwa mu fahimta wani sirri ne ke cikin Abdullahi da nafa daraja ce da ɗaukaka a cikin abdullahi daraja ce da ɗaukaka a lokacin da wasu waɗanda idan su yake dwaɗe ƙwaƙwalwarsu take tushe sai suna ganin wata dama ce ta daidaita manzan Allah da sauran halitta sai manzan Allah mutum ne kamar kowa wani iya zubin lafi wannan magana tana da muni cewa annan mutum ne kamar kowa wai saboda Allah ya ce lamma kama abdullahi saboda Allah ya ce subhanal ladzi asara bi abdihi saboda Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi tabarakal ladzi nazzala alqur'ana ala abdihi to wai dan an ce abdihi abduhu wai daidai yake da kowa subhanallahi wannan tsintsa jahilci ne ai abduhu din nan makami ne daraja ce daraja ce ma'ana wanda ya ba da haƙƙin ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala wanda ya bauta ma Allah yadda ya cancanci a bauta ma Allah wanda ya bauta ma Allah yadda ya cancanci a bauta ma Allah shi ne ma'anar Abdullahi to ai a halitta Allah ba wanda ya bauta wa Allah yadda ya cancanci a bauta ma Allah in ba manzo Allah don haka kake jina cewa wa ana awwalul abidin wa ana awwalul abidin wa ana awwalul abidin ni ne farko wanda ya bauta wa Allah ni ne farko wanda ya bauta wa Allah ni ne farko wanda ya bauta wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah tun ba kowa ba komai ya ba kowa ba komai don haka ya zama ubudiyyar shi maqrunatun bi siyadati wanda take gwanace da shugabanci gashi Abdullahi ne amma sayyidu khalqillahi ne gashi abdullahi ne amma sayyidu khalqillahi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama daka ita maqamul ubudiyyati ita ce ashraful maqamat mafi daukakar maqamumi shine maqamin ubudiyya kaga da mala'ika jibril ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaye shi musulunci yana tambaye shi islama yana tambaye shi imani tambaya ta uku sai ce a khabirni anil ihsani ba ni labarin ihsani ba ni labarin ihsani to abin da manzo Allah ya amsa miki yace anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah ka ji anta abuda ka bauta wa Allah kamar ga ka kana ganin Allah sai makamin ubudiyya ne wannan Abdullahi saboda tsananin bautar Allah da manzon Allah ke yi inda duk zai yi bayanin wata daraja da wata ɗaukaka isra'i da miraji ba a taɓa yi da wani annabi ba ba manzo Allah to saboda isra'i da miraji abin ban mamaki ne to sunan da ya dace a kawo nan to na abdu ne abdu kaga bai ce subhanallazi asra bi muhammadin ba subhanallazi asra bi ahmada ba سبحان الذي أسرى بداها بسيتي سبحان الذي أسرى بأبده بأبده saboda tsananin bautar Ubangiji da manzon Allah yake yi, turar da za a yi mai wani abin da ba a taɓa wani annabi ba, to bari a yi mai sakayya da hazara ta ubudiyya. Bai a yi mai watan sakayya da tajallin ubudiyya. Daka sunan ubudiyya kaɗai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zabo shi ne dace da wannan mukamin cewa subhanallazi asra bi abdihi don haka a iya fahimta maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace shi Abdullahi na mukami ne ba wai abdu bane irin na kasuwa na tasha na ko ina abdu abdu a'a Abdullahi shine wanda ya bauta wa Allah yadda ya cancanci abota ma Allah ai sauran halitta ba ta san yadda ya cancanci abota ma Allah balle ta bauta ma Allah haka amma shi manzo Allah ya san yadda ya cancanci a bauta ma Allah kuma haka ya bauta ma Allah haqqal ubudiyya saboda shi ne ke wakiltar duk halitta Allah gaba ɗaya don haka ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matuƙa jin tsoron Allah sai Allah ta'ala ce fattaqullaha masadatu ku ji tsoron Allah masadatun gwargwadon ikon ku saboda ba za ku iya jin tsoron Allah hakka tukatihi yadda ya tantanta a ji tsoron Allah ba haka wasu kace don haka manzo Allah ne ya samu wannan daraja ta mi ta jin tsoron Allah yadda ya tantanta a ji tsoron Allah saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ne Allah ta'ala ya kira shi sallahu ya kira shi Abdullah wa nadiran ya kira shi nadiran fi qawlihi jalla sana'uhu wa qul inni ana an-nadhir mubin ka faɗa musu inni haqiqani ana an-nadhir mubin ni ne mai gargadi mabayyani wa mudhakkiran ina mai gargadawa fi qawlihi Allah ya ambaci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mudhakkiran mai gargadawa fi qawlihi a cikin zancensa تقدست أسماؤه سولا ينسى تنتركك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تقدست أسماؤه إنما أنت مذكر إنما كي بأنت كي مذكر مي قرق أولي مي سنة أولي وقد ذكر غير وقد ذكر غير ذلك حقيقة أن بشي ولين ولين وأن سونا وأكثر هذه الأسماء إثبات mafiya yawan waɗannan sunayen sifofi ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-ma وغلق والخاتم الماء سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من علامات النبوة yana daga alamomin annabta imamu a shaka alawi rahimahullahu wannan kuma kausi zai karanta mana alamomin annabta abubuwan da Allah ya bayyana ƙara in mutum ya gansu zai gano lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ne ababen mamaki alamatun nubuwati shine ayat ko dalailun nubuwa ko alamatun nubuwati ko ayatun nubuwa duk ana faɗan su to ma'ana abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su zama alama ta cewa lallai Allah ya aiko shi. Awwalu alamatin nubuwatil mahsusa hiya shaqqu sadrihi. Farkon alamar annabta da ake iya gani kuru-kuru fil mahsusa wanda ake iya gani kuru-kuru shine tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shaqqu sadrihi sharifi wa hadha shaqqu Sheikh Alawi ya ce wannan tsarin kirjin maza Allah kada hasala da sallallahu alaihi sallam awwal marra ya faru farkon marra wa huwa sagiru sinni maza Allah na shekara hudu inda Halima na waje Halimatu Sa'diyya wa kana fi rabi'ati min umrihi maza Allah na da shekara hudu ne watan aka yi shakku sadri alaihi salatu wassalam aka ce wannan shine ingantacce ana sahiya bisa ingantaccen zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara hudu aka tsaga kirjinsa a wajen halimatu saniya wa amma albaratu saniya amma marra ta biyu faqad shukka sadruhu sharif watan an tsaga kirjin manzo Allah madaukaki kaji dai ladabin bayin Allah ladabin magabata duk abin da aka ambata na manzon Allah sai ka ji an faɗi wani abu na girmamawa tare da shi kaga kirjin manzon Allah aka ce amma ba za a sa ba kirjin kawai sai dai kirji madaukaki ya sadruhu sharifu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga kirjin sa madaukaki wannan kirji wannan kaga kirji ya ya marra ta biyu an kaga kirjin sa ibnu ashara sinina manzon Allah yana dan shekara goma yana ɗan shekara goma ya tabbata a musnad na imamu ahmad da ibnu hibbana da hakimu a sahihinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kai shekara goma tsaga kirjin nan da aka yi masa yana da shekara hudu an sake mai tashi an sake mai tashi in ka diba zarqani sharhin mawahibul dunya za ka ga wannan sannan wa amr wa amal maratu thalitha amma marra ta uku faqad shukka sadruhu sharifu ta da ji shukka sadruhu sharifu ba a tsayawa sadruhu kawai sai dai shukka sadruhu sharifu watan ƙirjinsa an tsaga ƙirjinsa maɗaukaki inda majidi jibril bil wahayi lokacin da malaika jibrilu ya zo da wahayi hina nubi'a lokacin da aka ba manzo Allah annabta ma'ana aka saukar da wahayi amma nubuwar manzo Allah fa da dada shi kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi wa adamu bainar ruhi wal jasadi saboda haka kaji tsakin jin manzo Allah na uku kenan wa amma al-maratu rabi'a أما مرة هدو فهي ليلة الإسراء در الإسراء كما كما يدزو ورد في الصحيحين كما يدزو أشم بخاري لمسلم درن دزاء إسراء للإراج لمن الله صلى الله عليه وسلم سيد أكد آدم إرجنس عليه الصلاة والسلام أكشي دليل آدم إرجن من الله صلى الله تعالى عليه وسلم saboda a sa masa wani magana su wanda maza Allah zai iya ganin Allah daren ba abin da ya faru daren ba abin da ya faru ai kaga annabi Musa alaihi salam ba magana isu amma yaya abin ya kwashi alaihi salatu wassalam annabi Musa da ya nemi ga Allah Allah ta'ala ce lan tarani baka gani na walakin anzur ila aljabali sai dai ka diba zuwa ga dutsen nan yace fa in istaqarra makanahu yace fa sawfa tarani yace idan dai ya tabbata inda yake yace da sannu zaka ganni shi dutsen nan ai sai ga dutse take ya dandake dutse na dandakewa sai annabi Musa ya faɗi magashiyan wa karra Musa sa'iqa sai annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya faɗi magashiyan wannan ne kaji yadda abin da ya faru na shakku sadri na a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dare Isra'i da Isra'i don a sa magana isun da manzon Allah zai iya ganin Allah kuma ba abin da ya faru don haka hakan kuma aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah sai dai kaji Allah na ma zagal basar wa ma tsaga ما زاغ البصر وما دغى ما كذب الفؤاد ما رأى to wannan su ne shakku sadri guda hudu wanda shehu alawi ya karanto wanda shehu ya kawo can a cikin lamiya radiyallahu anhu yana shaqqa jibril sadrahu wa fida'u sadri minhu al-aba ma al-anjali شقه ثم شقه ثم أيضا بعد هذين شقه بانتهالي شيخ رضي الله عنه شق جبريل صدره واتم ملائكة جبريل يا صادق الجمة الله وفيد الصدري هدجي الآن مغبتا in an ambaci wani abu na manzo Allah ba ba a wucewa sai an yi jinjina da girmamawa ga abin zaka shehu yace yace wa fida'u sadri minhu aba ma al-anjali yace kirjin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk uwaye duk diya ana bashe su fanta darajar wannan kirjin na manzo Allah kaji iya ka girmama kenan shi shawalo ya ce sadruhu sharif shi kuma shehu radiyallahu ya ce watan wa fida'u sadri minhu al-aba ma al-anjali yace shakkahu an tsaya kirjin manzo Allah thumma shakkahu yana da shekara hudu a wajen halimatu sadiya thumma shakkahu sannan aka tsaga kirjin sa ridar da za a aiko shi thumma ba'da hadaini thumma aidan ba'da hadaini shakkahu bi intihali bayan waɗannan tsagawa guda biyu aka sake tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren Isra'ila da Miraji domin a sa wannan magana su wanda zai zama sirri ne yadda manzon Allah zai ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba abin da ya faru ba abin da ya faru kamar yanzu wanda ke tunanin wannan al'amari yana daura kai waya wannan abin shi wai wa'annan maganganu ma da malamai ke faɗi wai matabbata ne ko kuwa wara al'akali suke suna bayan hankali aka ce to in kai wa ƙasa ƙasa da hankalinka na'ura ce fa bature dai na'ura ce amma sai ka ji ya ce bari a sa mata in talabijin ce in wata ce ma dai sai a sa mata wata na'ura ko tsawa ko an yi tsawa ba ta yi mata komai ko an yi tsawa ba ta yi mata komai to ya sata amma wadda ba ta da wannan na'ura in an yi tsawa sai ka ji an ce ai ta zama kwandem ta zama kwandem to ai ka ga wannan ta halitta kenan to haka maliki ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba al'amari bane mai sauki ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ya samu wannan a cikin annabawa gabaki ɗaya duk annabawa ba wanda ya ga Allah da jikinsa da ruhinsa alaihi salatu wassalam babu wanda ya ga Allah yana cikin wannan da jikinsa da ruhinsa ba cikin bacci ba a farke babu wanda ya ga Allah haka sai sai na rasulullahi to don haka ne aka sa wannan sirrin na manzon Allah ya iya ɗaukan nauyin ganin Allah ba abin da ya faru ba abin da ya faru duk da natsuwarsa ba ta canza ba kaji ma za galbatar wa ma daga salawatullahi wa salamu alaihi wa alam ka sani anna jami'a ma warada min shaqqi sadri wa tantarsashin abin da ya faru ya gudana na tsarin kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fitar da zuciyarsa wannan za a yi taslimi a miƙa wuya gare shi lallai an yi hakan amma abinda muhaqqiqai ke cewa wa mastakhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum ghaduhu tuhran ala tuhri ai su malaiku da suka tsaya kirjin manzo Allah a wannan marra guda uku ko hudu to ba su fitar da wata kazanta ba daga kirjin manzo Allah don Allah bai halitta kazantar ba to menene aka sa da aka tsaga kirjin yace walakinnahum sai dai su mala'iku zaduhu sun dada shi duhuran tsarki ala duhuri akan tsarki ma'ana tsarki kan tsarki ne aka cika zuciyar da ma'arifa sanin Allah da imani da yaƙini da sakankancewa da sirri tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda za a sa magana isun da in Allah tabaraka wa ta'ala na sirri da manzo Allah duk isan mala'ika da ya isa ya san me ke faruwa ba duk isan mala'ika za ka yake cewa li waqtun ma Allah la yasuni fihi malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal ina da lokaci tsakani na da Allah duk isan mala'ika duk isan manzo bai san me ke gudana tsakani na da Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan daga cikin alamatun nubuwati yake khatamun nubuwati khatamin annabta khatamin annabta yana daga cikin wanda yake tsakanin kafadu biyu sitam ne ba sitam ne irin wanda ake buga matakarda in ta hito daga ofis za ta wani ofis sai a buga mata sitamfi shi sitamfin nan abin da ke nunawa yana karantar da inda ta hito yana karantar da inda ta hito to haka haka Allah tabaraka wa ta'ala ya buga su tanfi ga kafadun sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda zai nuna daga fada Allah ya ajja'akum min Allah nurun wa kitabun min Allah ne daga Allah yake kuma abin da ke rubuce a wannan khatamin na annabta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi kuma ba wai da tawada bane aka rubuta shi watan kamar bororo da naman jiki aka yi rubutun naman jiki ya ɗari bororo bororo la ilaha illallah hayya zuwa ƙarshe haka aka yi rubutun la ilaha illallah muhammad rasulullah wanda shi ne hatimin annabta yadda kasan kwan watan kurciya haka yake ya ɗan yi ɗan tuli kaɗan a tsakanin kafaɗin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka kaba bai zurga ba a hamama yake sannan kuma ya dan nama ya dan fito kadan ya dan turo kadan ya dan yi dan tozo kadan haka haka yake a daidai kuma ya fi gefen kafada hagu ya dan himaili a gefen kafada hagu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma wani abin mamaki wannan hatimin annabta da ke bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kware mayatinsa alaihi salatu wasallam sai a gaira wuri tau yana fitar yana fitar da haske yana fitar da haske kuma yana fitar da kamshi kamar ana fesa turare irin na feshi haka wani sahabi ya ce imam al-qadi iyali ya kawo shi a cikin ashifa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni irin goyo na bayan dabba ma'ana akan taguwa manzo Allah ya goya ni kaga in ya in manzo Allah ya goya shi zai zama shine baya yana ganin abin da ke bayan manzon Allah to wannan kafadar zanin zanin da manzo Allah ke yabawa yana zamewa sai sahabin yace sai na ga tambarin wato tambarin nan na annabta hatimin annabta sai na gan shi yana kwarjini yana haske kuma ya nummu fiska yana feso wani irin kamshi yana feso wani irin kamshi kaga wannan yana daga cikin alamun alamatun nubuwati arruya saliha na uku daga cikin alamatun nubuwati ma arruya saliha kyakkyawan mafarkin da maza Allah sallallahu alaihi ya rika yi wa hiya min alamatin nubuwati yana daga alama annabta faqad kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi manzo Allah sallallahu alaihi sai da takai duk mafarkin da ya sai mafarkin ya tabbata ya da kasan fito ya da kasan fasowa alhijar ya da kasan fasowa alhijar to haka mafarkin nan zai tabbata babu mazalla bai taɓa mafarki ba sai mafarkin ya tabbata haka wato sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala an hata ce a cikin kitabu badi'il wahyi na sayyid bukhari kitabu bade da wahayi manzo Allah bai taɓa farki ba lokacin da wahayi ya kusa yana gab da wahayi to sai ya rika mafarki mafarki kawai farkon awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ar-ru'ya salihah farko abin da manzo Allah ya fara da shi ar-ru'ya salihah mafarki wanda yake na kwarai kaga mamaki wani yana bugun gaba wai addinin musulmi mafarki wai addinin musu na mulki ne sai ga jan ce wai ma ɗari ka tasu a mafarki suka samu ko kuwa a'a abin da suke karatun a mafarki suka samu sarki Allah Allah sarki miskini in ba kana miskini ba ai shi kai shi wahayin da mafarki ya fara in kana son ka fahimci haka ka tambayi sai da tuna Aisha a Bukhari za ta faɗa maka awwalu ma budi alihi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ar-ru'ya salihah ar-ru'ya salihah shi aka fara tace wa kana la yara sai da manzo Allah ya kai bai ga da mafarki illa kana misla falaki su sai ya zama kamar fasuwa asubai kamar fitowa alfijir kiran sallar nan da muke yi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ta mafarki aka same shi kiran sallar da ta mafarki aka same shi saboda haka rashin sani ne kuma jahilci ne mutum ya ɗauka watan wai addinin musu ta mafarki ne ko kaɗan an ruwa saliha annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yana daga cikin alamatun nubuwati dinsa an ruwa saliha wa kana la yarab daw'a wan nura wa yasma'u sauta wa kana ya zamu yarab daw'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga haske kawai sai rika ganin haske falau falau falau manzo Allah na gani wan nura kuma yana ganin haske irin na rana yana ganin haske irin na wata wa yasmu sauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kai ga farkon lamari sai sai rika jin sauti amma bai ganin mai magana wa kana tusallimu alaihi al-ahjar wal ashjar wa tuzalliluhu al-gamama yace sai da ta kai watan duwatsu suna gaisuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam itace suna gaisuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam giragizai suna sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inuwa don haka manzon Allah hadisi ingantacce yace inni la'arifu hajaran bi makkata كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن akwai wani watan bishiya in ni na arifu hajar a koli dutse a makka duk zan wuce sai na je na assalatu wassalamu alaika ya rasulullah duk zan wuce sai na je na assalatu wassalamu alaika ya rasulullah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace zancen nan da nake da ku na san dutsen inda yanzu muna makka zan nuna muku dutsen shine ma'ana inni la arifu hajaran bi makka kana yusallimu alayhi qabla an ub'atha wa inni la arifu al'ana yanzu inda zamu je wurin zan nuna muku wurin shine ma'ana wa inni la arifu al'ana sayyidina ali ibn abi talib shi ma ya faɗa yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan ya fita mun raka shi a daji haka ya dan sha iska ya dan kewaye haka ya sha iska ya ce ma mararna bi shajarin wala hajarin wala madarin ya ce illa qala assalamu alayka ya rasulullah manzala ya ce tun da muka hito ta sai na alaita tun da muka hito da gida wallahi ba mu shuɗe da wani dutse ba ko wani ici ko wani hoge sai ya ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sannan gira gida suna manzo Allah inuwa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه حق قدره ومكتابه العظيم وفكرة العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أوصافه الخلقية sifofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na sura halittar jikinsa wanda Allah ya halitte shi ya talitte shi da su Allah tabaraka wa ta'ala bai talicci watan wata halitta ba wadda ta kai watan a girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne yasa surar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ta daban ce sura halittarsa ta daban ce alaihi salatu wassalam lam yakun bi tawili annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai zama bi tawili al-ba'in mai tsawo wanda tsawon watan ya wuce wuri ma'ana tsawon ya wuce wuri wanda ya shibce a tsayi don haka hindu dan abi hala ya kyautata a cikin watan ambaton waɗannan sifofi yace laysa bi dawil ba'in wala bil wanda yake zanqal zanqal haka shi ne dawil ba'in yi atsayi wala bil kasir al mutarajjidi shine wala bil kasir ba kuma wanda yayi watan gajarta bane yana dikis dikis a tsayin shi ba gajeri bane sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala al abyad al amhaqa sannan ba manzan Allah ba fari ba ne ƙau irin zabaya ba haka manzan Allah yake ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ai a shadid albaji mai tsananin fari ƙau sannan kuma walal adam ba kuma wankan darza ba ne ba wankan darza ba ne ko ko wanda yake da ɗan duhu duhu kamar watan chocolate eh ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba fatar jikinsa mai haske ce ba kuma ƙau ba sannan kuma wajen gashin kansa bai dudunkule ba alaihi salatu wassalam walal ja'ad kuma ba ja'ad ba ne mai dunkulallen gashi wanda gashin sai mun murɗe kamar gashin baka fata walal qadid ba wanda kuma yake da tsananin ju'uda ba ne shine tsananin mun murɗewa sannan walal saf kuma gashin sa bai zubo bai da kasan zubo wa yazga ba haka gashin manzo Allah yake ba wato fiya walaysa fi sha'at fi ra'sihi 20 sha'ratan bayda'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah babu kwarar gashi fara hurhura kenan ko babu hurhura kwara 20 a jikinsa gabaki daya alaihi salatu wassalam babu kwarar gashi fari ishirin ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zamo hasanar jismi mai kan jiki ma'anan mai kan jiki ba inda manzo Allah yake da wani tabo ko wani tambo ya taɓa kujewa ko ya taɓa jimuwa don haka wurin ya bar tabo jikin manzon Allah ba inda yake da wannan ba inda yake da wani yarhi na baki kamar irin abin da ake watar haihuwar mutum din nan da wani digo sai ka ji an ce tawa da Allah to manzon Allah bai da irin wannan diga ko kada a jikin shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai da cin zanzana ko kadan alaihi salatu wassalam bai da inda watan kumatunsa suka kumburo yake da kiba a kumatu alaihi salatu wassalam don haka mai kan jiki ne alaihi salatu wassalam maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba'i da ma bainal malki baini mai fadin tsakanin kafadun dama da hagu ne alaihi salatu wassalam lahu sha'arun ila manki baini yana da gashi watan ya kaji tun daga nan hayya zuwa kafaɗunsa ko ina gashi ne tun daga can saman kirji hayya zuwa kafaɗunsa alaihi salatu wassalam ko ina gashi ne shine ma'anan lahu sha'arun maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi watan ba'id ma ban nan kibayin lahu sha'arun ila man kibayin wa fi waqatin ila shahamatay udnai maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana da gashin kanshi in ya zubo wani lokaci gashin kanshi yana zubo haka ka faɗa ila manki bai bancin wancan na kirji sannan kuma duk kafaɗin shi ga baki ɗaya gashi ne ya fito ko'ina sannan kuma gashin kanshi in ya bari ya taru yana saukowa har kan kafaɗa alaihi salatu wassalam a wani lokaci kuma ila shahamatai uzunaihi gashin kan manzon Allah yana zuwa dafa da inda mata ke sa dan kunna din nan to daidai nan gurin gashin kan shi in bai bari ya taru ba in ya bari ya taru sai ya zubo ga kafada wa fi baqatin a cikin wani lokaci kuma ila nisfi uzunaihi bai ko kawo inda mata ke sa dan kunnan rabin kunne rabin kunne yake tsayawa kaskan liya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cikin gemu ne ko ina haɓasta cike take da gashi ya yi da ko ina ya yi daidai ba wanda ya fi wani tsawo ba wanda ya fi wani faɗi shafi na kafai ne maza Allah sallallahu alaihi sallam mai kaurin yatsun hannu ne da yatsun kafa alaihi salatu wassalam wa fi wajhihi a cikin huskan maza Allah sallallahu alaihi sallam akwai tajwirin kewayo ma'ana ba kuma kewayo kamar kwabo ba a cikin hukka manzala sallam akwai tadwirin kewayo a da ajal ainihi manzala sallallahu alaihi sallam mai tsananin bakin ido ne inda bakin yake ma'ana ka san ido yana da baki da fari to idan ciki mai tsananin inda farin yake mai tsananin farin nan ne inda bakin yake mai tsananin farin nan ne tare da ɗan surkin watan a jajaja kaɗan a cikin watan bakin contrast ɗin mai surkin baki da surkin jajaja a cikin bakin mai surkin jajaja a cikin farin alaihi salatu wassalam tawila hada bihima manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mai tsawon giran ido ne a nan a fahimta gira kala biyu ce a wajen bahaushe in ka ji ya ce ma nan gira nan gira to daban amma a hadabu wani gashi na nan yana fitowa ga ido za ga ya ɗan yi zara-zara ya ɗan yi zara-zara to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawa ne ko daga nesa kana gani shi amma na sauran mutane in ba kayo kusa da mutum ba dam da shi ba ka ganin ma yana da wannan gashin amma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahdabahuma eh tawila ahdabihima za mashraba wa hiya sha'r daqiq min as-sadr manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da wani gashi a tsakiyar kirjinsa ya tafi yayi siriri gashin ba wai kirjin shi ko ina akwai gashin ba daidai tsakiya kamar an aza rula an ja hayya zuwa cibiyarsa to haka gashin kirjin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace kalkalibi da kasan reshen kici idza masha taqalla'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya yana daga kafarsa da karfi ya ajiye da karfi ma'ana mai koshin lafiya ne ma'ana sadauki ne ma'ana ba mai takama bane in ya aje kafa daya sai ya jinjina sannan ya aje daya ba haka manzo Allah yake ba yana cire kafafunsa da karfi yana ajewa da karfi shine ya fa'urji lahu bi quwwatin wa yaj'uha bi quwwa shine taqalla'a ka annama yanhaddu min sababin manzo Allah in yana tafiya da kasan mai gangarowa daga kan kan wani tudu kasan mai gangarowa daga kan wani tudu yana yana cin burki kai ya gangaro gaba ɗaya kai ya sukuto gaba ɗaya za ka yana yana dan cin burki to haka tahiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take alaihi salatu wassalam sannan bi quwwatin والسبب الحضور يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر كأن وجهه القمر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar shi tana kyalli wane wata daren goma sha hudu wane wata daren goma sha hudu yace kai ka anna wajhahu al-qamar kai ka ce watan fuskar shi wata ce daren goma sha hudu kuma ya fi wata kyau ma haka Jabir ibn Samura yace Jabir ibn Samura yace idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito dare mai farin wata shine da ya sa idhiyani yayi ado ya sa tufafi ya sa atin da atin ma'ana atin da atin shi ne tufafin da ya ɗaura da wanda ya yafa duk kala ɗaya ne to shi ne ado kenan atin da atin shi ne hulla wajen larabawa to in yi sa hulla ɗin nan ya yi rawani tsawon rawani ɗin nan fuskar shi na ƙyalli yana ƙyalli in ya fito waje za mu riƙa kallon wata muna kallon fuskan manzon Allah muna auwa ya fi kyau jabir ibn samura ce wallahi wala huwa fi aini ahsanu min al-qamar yace wallahi daga karshe za mu yi hukuncin fuskan manzo Allah ta fi wata kyau duk wanda ya sifanta manzo Allah ba za ka ji yace yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kal kamar ne da talfadri da aka tambaye Ibrahim ibn Azib shin wai da gaske fuskan manzo Allah tana kyalli kamar sabon takobi an ce tana kyalli to kamar sabon takobi ka san sabon takobi haske gare shi yana kyalli yana ɗauka ido sai bara umar azibin ya ce ina ya ce ina la ya ce ya ce kal kamari lailatul badri ya ce ai fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane takobi gogage wane sabon takobi ai sai dai wata daren goma sha hudu sai dai wata daren goma sha hudu kuma wannan sifa ta fuskar maza Allah fa mu'jizar da ke cikinta Allah kaɗai ya san yawanta saboda maza Allah ya kai ga in ka kalle shi yanzu bayan minti goma in ka sake kallon shi za ka ga ashe yanzu ya fi ɗazu kyau sallallahu ta'ala sallam yanzu ya fi ɗazu kyau tare da lokacin da ka kalle shi ba abin da ya kai can shi haka sai na abu hurera ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ni tun da nake ban taba ganin wani abin da ya kai manzon Allah kyau ba kai ka ce rana ce ke dawatin fuskar shi alaihi salatu wassalam amma kuma tare da haka in ka sun koyar da kanka ka sake kallon shi sai ka ji ashin yanzu ya fi da kyau in yana nesa za ka gaba abin da ya kai kan shi in yana kusa sai ka ga ashe in yana kusa duk can nan da kake gani na shi in yana kusa ashe ya fi kyau sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ka wani mawaki yake cewa yaziduka wajhuhu husna idza ma zaitahu nazara a duk lokacin da ka ƙara kallon manzon Allah shi kuma zai ƙara nuna ma wani sabon kyau wanda baka gan shi ba kaga wannan mu'jiza ce kaga wannan mu'jiza ce al'amari ne na Allah dan ya bambanta manzon Allah a bashariyan ma babu irin shi a bashariya mutuntaka Allah bai irin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama don haka sai da tuna Aisha ta ce manzon Allah yana tunkarowa daki fitila ta mutu ina dunki allura ta faɗi sai gashi yana tunkarowa tun haɓe shigo ba na ɗauki allura cikin duhun dare da hasken fuskan manzon Allah sai jikin zai kama karkarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigo ya ce lafiya ta ce ya rasulullah allura fa ta faɗi ga duhu mutitila ta mutu amma kana tunkaro ɗakin sai gashi na ɗauki allura da hasken fuskar ka ya rasulullah da haka manzon Allah ya ce alwailu humma alwailu liman hurima nazaru ila wajhi yace kai ce ya tabbata kai ce ya tabbata ga duk wanda aka haramta maganin fuskata Allah ya azurta mu ganin fuskar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ko da lokacin da rayuwar mu za ta ita ne Allah kada ya bari rayuwar mu ta fita ba mu yi tozali
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد على خاتم لما ومتنا آخر الحج من الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والقدار العظيم صلى الله عليه وسلم
حسن الصوتي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyan sauti ne sahalar haddai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai saukin kundukuki ne bai da kiba ma'ana a kundukukin sa dali alfami mai yalwar baki ne ai wasi abu mai yalwarsa sawa albatni was sadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kirjinsa da cikinsa sun daidaita ba wanda ya fi wani kirjinsa bai fito ba cikinsa ya shige ba mai babban ciki ba ne wanda zai turo kirjinsa ya shige alaihi salatu wassalam da kirjinsa da cikinsa sun yi lebur sun yi straight ash'arul mankibain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan gashin kafadu ne wazzira'ai ne mai yawan gashin tsintsiyar hannu ne ko ina gashi ya fito a tsintsiyar hannun sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ali sadri da kuma saman saman kirjinsa alaihi salatu wassalam dawilar zandai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawon jamutsa ne rahbar raha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yalwar tafi ne ashkalal ainaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai surkin idanu ne ma'ana ashkalal ainaini yana da surki a idanu wasu kuma suka ce yana da tsawon tsagar ido manhusal akibaini manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bai da nama a diddiginsa diddiginsa ya haka yake bai da kiba sannan kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tsakanin kafadinsa akwai fatimin annabta ya da kasan kwan watan kurciya idan masha ka annama tuduwa da ardu idan manzo Allah yana tafiya kama ana nade kasa gare shi kama ana nade kasa gare shi yana tafiya saf saf saf sahabbai suka ce in muna tafiya tare da manzo Allah sai mun hada da gudu amma shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana tafiya ne normal tafiya amma su sai sun hada da gudu domin kama ana nade masa kasa ne alaihi salatu wassalam كأنما تتوى له الأرض ذاك سيدنا أبو هريرة يكي تشيوا يكي كنا نجهد أنفسنا وهو غير مكترهن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم idan yana tafiya muna tafiya tare da shi zai zama na cewa yana yana yana tafiya normal tafiya amma mu sai mun hada da gudu domin mu ce masa ina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama
اللهم wa kana
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وبقدره ومقداره العظيم